أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد إن أوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da azumi yau sha tara ga watan Ramadana shekara ta dubu ɗaya da da ɗari arba'in biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya yi daidai da ashirin da tara watan uku shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu ta miladiya. Bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما تركتم ويعلم ما تركتم من نجاتكم ويتعظكم فيه ليقضى ليقضى أجل ثم إليه مرجعكم ثم نبئكم بما كنتم تعملون
صدق صدق الله العظيم الله العظيم ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi yana bayani a wannan ayoyin bayan ya gaya wa manzo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa kafirai abunda suke nema koko suna gaggawar neman sa dinnan daga wurinsa baya hannunsa da yana hannunsa ne da an yanka hukunci tsakaninsa da tsakaninsu. Sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa inda hu mafatihul ghaib. Wato gare shi ne mabuɗan gaibi suna hannunsa wato kaman na'an anan abinda ake nufi da mabuɗa malamai sun ce abu biyu ne, ko ana nufin taskokin gaibu ko kuma ana nufin mukullan taskokin gaibu. wato gaibu abu ne wanda ba wanda ba ka ganinsa duk abin da ba ka ganinsa za a kira shi gaibu na farko sa'an nan akwai abu da za a iya kiransa gaibu zai kasance ma kai gaibu ma waninka ba gaibu ba misali yanzu kai da kana cikin masallacin nan abin da yake cikin masallacin nan bai kasance gaibu gare ka ba amma duk abin da yake wajen masallaci a halin yanzu yake aukuwa wato gaibu ne a gare ka wannan ghaib juz'i ne sa'annan na biyu akwai ilimi na ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda shine gaibu shi ma gaibu ne amma ta hanyar ilimi Allah yakan baiwa ba wasu bayi daga bayinsa su sani wato shi ne yanzu na'urori da doktoci da masana ilimi wanda suke amfani da su za a ce wa mace misali yaron ya yi shakara kaza a cikin wata kaza kuma za ki haifuwa akwai abin da ake kiran shi edd wato date na haifuwa tarihin haifuwa za ki haifu a lokaci kamar haka tsammani ne to irin wannan ma ilimi ne wato gaibu ne amma babu wanda yake saninsa sai wanda Allah ya nufe su da saninsa masu ilimi amma abinda aya take nufi anan gaibu wato duk abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya keɓanta da saninsa ya keɓanta da saninsa wanda babu wata hanya wani daban ya sani sai ɗan abun da shi ya sanar da wanda ya so daga cikin bayinsa kamar yadda yake faɗa a suratul jinni alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada to irin wannan Allah ya sanar da annabawa misali alamun alkiyama abinda kuma annabi ya bada labari shi wanda zai faru a ranar kiyama kaga duk gaibu ne sanin Allah amma Allah ya sanar da manzanni wanda ya so daga manzanninsu su kuma sun sanar da mutane amma bacin wannan duk wani abu na gaibu na Allah ne Allah ne yake banta da saninsa shi ne anan ubangiji yana ce alimul ghaibi yana cewa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wato taskoki ko ko mukullan gaibun nan suna nan a wurin Ubangiji tabaraka wa ta'ala la ya'lamuha illa hu babu wanda ya san su ko zai san su face shi babu wanda ya san su sai shi shine annabi alaihi salatu wassalam a hadisin da Bukhari da Ahmad sun rawaito yana cewa Abdullah ibn Umar yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mafatihul ghaibi khamsun mabudan gaibi guda biyar ne la ya'lamuhunna illa Allah ko la ya'lamuha illa Allah babu wanda ya san su sai Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayan nan na suratul luqman ne ko indahuma indahuma fatiha alim ha inna Allah indahu ilmus sa'ati wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut wa'annan abubuwa biyar nan manzon Allah shine yace su ne mabudan gaibu gaibu a zamani da ya zo ya tafi an samu likitoci suna iya sanin misali ya ya wannan mace yaushe za ta haihu ko abin da yake cikinta namiji ne ko mace ko kuma munajimin sai su ce a yau masu mutanen weza sai su ce ruwa za a yi ruwa lokaci kaza to me matsayin wannan da abin da kuma ayan nan take magana a kansa abu ne mai sauki wato wannan Allah ya ba su wani ilimi ne da ƙoƙari wanda za su yi ta fannin ilimi su san alamu, amma abin da za su faɗa ɗin ba tabbas ba ne ya kasance haka. Kaman bokaye ne, da matsafa, da ‘yan tsubbu, ‘yan ƙarya, wanda za su ce ma, ai, wace ta ta yi miki aiki kaza kaza, kowa ne ya yi maka aiki kaza kaza, eh? ko boka ya ce ma kai kaza in kai kaza kaza zai faru wannan duk ƙarya ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yanka hukunci a wannan yace kazabal munajjimuna wa in sadaqu masu camfe camfen nan masu aiki da taurari da sauran nan yace ko da abin da suka faɗa ya zo daidai da abin da Allah ya faɗa sun yi ƙarya sun yi ƙarya don haka abin da likita zai faɗa wato ƙoƙari ne daga likita kuma tsammani ne shi da kanshi ba shi da tabbas ɗari bisa ɗari mai sanin wannan ɗari bisa ɗari Allah ne. Don haka a nan, kada ka yarda wani da sunan malanta, ko wani da sunan bokanci, wani da sunan a wannan sanin abin da bai faru ba, ya zo ya damfare ka ko ya zoleye ka ya ɗauki kuɗinka, babu masai mai sanin wannan sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala wayannan barayi ne da sunan addini masu cin kuɗin mutane da haƙƙin mutane ne da sunan addini kada mutum ya yarda a yaudare shi la ya'lamuha illa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr sa'annan Allah ya fara bayanin wato gaibun nan yace wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ya san abin da yake sarari da kuma abin da yake cikin kogi misali daman abinda Allah ya halitta na gabaki da zai rabu kashi biyu ne ruwa ko guna da sauransu ko kuma waje bushashe wanda babu ruwa shine sararin abu biyu ne to duk abinda yake ciki ko yana cikin ruwa ne a karkashin ruwa a karkashin ƙasa can ko yana nan sarari a sarari nan ko sararin samaniya har can ya duba har zuwa sama ta bakwai ko gaba da ita gabaki daya Allah yana da sanin abinda yake cikin su wa ya'lamu ma fil barri wal bahr sa'annan har yanzu yana bayani yace wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani ganye ganye da zai fadi daga bushiya sawa'an bushiyan tana cikin gari ne tana jeji ne bushiya irin bishiyoyi na cikin ruwa ne je bushiya mai ganye babu wani ganye da zai faɗi daga wata bushiya ubangiji ya san yaushe ne ganyen nan ya faɗi a ina ne ya faɗi wani lokaci ne ya faɗi duka duniya fa gabaki daya ya san wani lokaci ne kuma yaya ta faɗi din ta faɗi a tsaye ne ko ta faɗi ta gefe ne duk Allah ya san wannan وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سأنن ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس yace kuma wala habba ko da kwaya ne guda daya kwayan ta kasance na alkama ne na masara ne kwaya ta kwaya dai guda kwaya kararrama guda ɗayan ɗayan nan a cikin duffan ƙasa take Allah ya san inda take a nan abin da ake nufi da duffan ƙasa wato cikin ƙasa ko ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu ko ta biyar ko ta bakwai yanzu misali masu munajjimin masu neman gwalagwalai da sauransu ba za su zo da alatunsu bane su duba wannan a dutsen nan mai amfani ne ko dutsen nan mara amfani ne ko ba haka ba Allah ya san duk abin da yake ƙarƙashin ƙasa a cikin duffanta ko a cikin kogi ne, Allah ya sani baya buƙatan a sanar da shi kuma baya buƙatan ya tuna a ina wannan abin muka aje shi ina ne yana wuri kaza a Allah Allah ya san inda take duk lokacin da ya nema zai iya cewa mala'ika ka je wuri kaza ka ɗauko abu kaza ko ka aikata abu kaza yana nan a iliminsa wala habbatin fi zulumatil ardi a cikin dufan kasa wala rabbin wala yabisin sa'annan ya hada ga baki daya yace babu danye abu ko ke kasashe bushashe kenan daga cikin ganyen ne ko daga cikin wannan kwayan ne kwayan ne ga baki daya wala habbatin fi zulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin yake face an tabbatar da ita an rubuta ta a cikin Allahul Mahfuz tana nan a cikin Allahul Mahfuz wato duk abin da ake cikin nan na cikin rayuwa gabaki daya irin zaman mun nan sai nan ya aje tarbi shi ko ya juye takardar nan wannan yana magana wannan a juye wannan abu an aje shi kaza a gari kaza akwai kaza gabaki daya Allah ya gama rubuta ya gama tabbatar da shi a cikin Allahul Mahfuz to don me mutum zai sha wahala karka sha wahalan komi Allah ya riga yayi komi wala rabbina la yabthin illa fi kitabin mubin sai Allah ya ce na'am wa huwa allazi yatawaffakum bil layli sai Allah ya koma kuma bayani da yi magana akan rayuwa ko ba haka ba abinda yake cikin ta kuma ya tattara sanin abin da yake cikin sammai da kasai da yanda yake tsakaninsu wanda yake cikin koguna gabaki daya sani sai yana so ya takaita maka kai mutum rayuwanka daga zuwanka duniya har ka mutu har a fitar da kai daga kabari a kai ka wurin hisabi a yi maka hukunci Allah duk ya tattara a cikin aya mai zuwan nan guda ɗayan nan ya ce wa huwa allazi yatawaffakum bil layli shine mai karɓar rayukanku da daddare wato mutum in ya kwanta yayi bacci baccin nan da zaka yi mutuwa ne الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الله شين زي كربيرنكا كان كان بتشي wato tun an haife ka daga cikin ka fita daga cikin mamarka ka dan yi lokaci ka dan dole zaka yi bacci jinjiri bare bacci ba to daga wannan bacci na farkon nan Allah zai aiko da mala'iku kana bacci za a karbi ranka in ya ga dama ajalinka yayi ka tafi a wannan in bai ga dama ba a mayar maka Allah ya ce kana cikin wannan kana cikin wannan azo ka yi bacci a ɗauki ranka da safe a mayar maka ka yi bacci ya ce Allah wanda zai tafakun bin laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari akwai aya kama akwai taqdim wa ta'khir a cikin ta wa huwa allazi yatawaffakum bil laili aha ثم يبعثكم في والذي يتوفاكم بالليل نعم ثم يبعثكم في النهار ويعلم ما جرحتم في النهار كما akwai تقديم وتاخير a cikin aya Allah wato zai dauki ranka da daddare wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari sa'annan ya san abinda kuka aikata da gababuwan ku da rana jawarih jawjarahum din daga cikin jawarih ne hannu kafa an ce kuma hawas za su shiga cikin su kamar hanci da ido da baki duk abin da ka aikata da rana da daddare zai aiko da mala'iku su dauke ranka da safe za a sake maka wannan ran a ba a mayar maka da shi to duk abin da kake aikatawa a cikin ranan yau da na gobe da tsawon rayuwanka Allah wa ya'lamu ma jarahtum bin nahir ya san abin da ka aikata a cikin wannan ranan nan za ka iya cewa wani yana bacci da rana da dare baya bacci to shi ma hukuncin haka akan shi in yayi bacci da rana za a za a janyo ran shi za a ci za a rike ran shi nan za a kire ta da dare in ya farka kuma sai a sake mishi ita amma sai a rubuta abin da ya aikata da rana din nan shi ma a tara mishi a aje shi wa alaw ma jaratum bin nahari summa yab'asukum fihi la yuqda ajalun musamma sa'an nan ya tayar da ku a cikin wannan ranan nan wanda aka farkar da kai an mai maka da rai din nan don ya barka zuwa hukunta ajali ambataccen ajali ya barka zuwa ambataccen ajali da ya yanka maka wato kana yin abu kana yin abu har zuwa ajalinka ya zo har zuwa ranka a fitar da ranka gabaki daya bara a mai maka da ita ba summa yab'asukum fihi lawqa ajalin musamma yace summa ilayhi marji'ukum bayan ya tayar da ku sa'annan za a tara ku gabaki daya zuwa gare shi lawqa ajalin musamman ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون a lokacin bayan an mayar da ku sai a baka labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa tsawon rayuwanka ga baki ɗaya tun daren farko fitowanka duniya na farko har zuwa an ɗauranka a lokacin Allah zai baka labarinsa ga baki ɗaya a lokaci kaza zaka aikata kaza a lokaci kaza kuma za a baka shi a rubuce a takarda a miƙa maka kamar yadda ubangiji yake faɗa a suratul kahf wa qala yaqulu وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا kafirai za su ce me yasa wannan nacin littafin nan ba abin da fa yake bari ko kifda idon nan idon ka tayi haka ta bude a rubuce a cikin ta yana nan zaka tarar da shi summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wato zai sanar da ku da abin da kuka kasance kuna aikatawa wannan me zai nuna wa huwa al-qahir na to wannan ikon nan wannan abin da aka gaya maka ubangiji yana da sanin wannan yana da sanin wancan zai tara ku gare shi zai tambaye ku Allah ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadi shine mai rinjaye akan birbishin bayinsa mai iko akan bayinsa wa huwal qahiru fawqa ibadi da karfin sa da mulkin sa da tabbacin sa a cikin wannan mulkin kuma da sanar da cewa babu wanda ya kaisa yana kan bawansa babu wani bawa wanda ya isa ya fita a ƙarƙashin ikon ubangiji tabaraka wa ta'ala huwa qahiru fawqa ibadi yace wa yursilu alaykum hafaza sa'annan zai aika muku wanda suna duban ku suna kiyaye ku kuma su kiyaye ayyukan ku duka kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa inna alaykum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun malamai sun ce wato yursul alaikum hafaza zai aika muku wanda za su kiyaye aikin ku su rubuta shi sa'annan kuma su kiyaye ku da kanku wato za su kiyaye ka kada wani abu ya cutar da kai Allah zai aiko da mala'ika mu'aqqabin din nan shine yayi bayani a wata sura yana cewa suratul ra'd ne ko lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah Allah ya aiko da mala'iku suna duba kowa su kiyaye shi shi ne akwai wata ƙissa wanda ana faɗa sai ina Ali radiyallahu anhu lokacin da yana yakan Khawarij mabiyansa wanda suna tare da shi sun ce mishi Khawarij kuma sun yi alkawari cewa sai sun kashe sayyidina Ali don sun yi hukunci da kafircinsa su ne kuma kafiran ɗin sun yi hukunci sai malaman almajiran sun ce a to ya sayyidina Ali mu fita yaƙi mu barka kai kaɗai ya kamata mu samo wanda za su kiyaye ka wanda za su duba ka yake ai ina da su sun ce mishi ya akramaka Allah ya Ali sai na Ali radiyallahu anka ba ku da ina suke sai ce sai ya karanta musu lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah bana bukatan na mutane ina bukatan na ubangiji tabaraka wa ta'ala radiyallahu anhu shine anan ubangi yake wa yursilu alaikum hafaza zai aiko muku da mala'iku wanda za su kiyaye ku kada ku fada a cikin wata fitina ko kuma wata musiba ta same ku sa'annan za su kiyaye ayyukan ku wanda za su rubuta ga baki daya wannan za a rubuta ba wai don amfanin ubangiji bane don a kama ka da hujja ne idan ka musa sai a ce ma ungo gashi ka aikata wa yursilu alaikum hafaza na'am wato za a bari akan hakan nan mala'ikun nan suna tare da kai suna rubuta abin da suke aikata kuma suna aiki suna kiyaye aikin su ba zai tsaya ba hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffatu rasuluna wa hum la yafarrqun sai idan ajali ko kuma mutuwa ta zo wa ɗayan ku tawaffatu rasuluna a lokacin mala'ikun mu za su karbi rayuwarsa to malamai sun ce anan a wani aya Allah yana cewa Allahu yatawaffal anfusa wata aya kuma qul yatawaffakum malakul mauti anan kuma yace tawaffatu rusuluna wani sa'in ubangiji yace shine zai karbi rayukanku wani lokaci zai ce mala'ikan mutuwa zai karbi rayukanku a wani waje kuma yace mala'ikunmu za su karbi rayukanku an ce yatawaffal anfusa Allahu yatawaffal anfusa domin shine ya bada umurni a karbo da rai dinnan wa'incan da umarnin shi ne suka yi aiki yanzu idan ka ba da umarni wane yayi kaza to kai ne kai misali za a ce misali za a ce ai gwamna ya gina waje kaza shine ya gina ba librori bane da birkiloli ba ai ba shi ya gina ba amma don shi ya bada umarni za a ce shi ya gina to haka Allahu ya tawaffal anfusa Allah ne ya bada umarni kul yatawaffakum malakul maut kuma malakal maut din shine wanda an bashi daman ya karbi wannan rai aikin nasa ne hadisi kuma ya bayyana mala'ikar rai karɓar rai yana da mala'iku wanda suna taimaka masa in ya karɓa ya ba su shi ne tawaffatu rasulana ɗin babu istilafi a cikin ayoyin nan gabaki ɗaya Allah zai ba mala'ikan mutuwa iko umarni mala'ikan mutuwa zai karɓa sai ya sallama wa mala'iku da za su ɗauki rai ɗin su tafi da ita in illiyin ne illiyin ne in sijjin ne ma sijjin in wuta ne wuta ne in aljanna ne aljanna shine warsul alaikum hafaza hatta idza ja'alakum mutataffatu rusuluna wa hum la yufarriqun wa innam malaikum ba sa yin sakaci a cikin rubutu ba sa mantawa a cikin kiyayewa su kiyaye ka kada wani abu ya same ka ba sa ba sa sakaci sa'annan kuma su aikata abinda ubangiji yace musu ba sa sakaci a cikin kamar yace la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun na'am نعم sa'annan ubangiji yace bayan an karbi rayukan nan yace summa ruddu ila Allah maulahum law sa'annan za a maida su zuwa wato mamallakin su Allah mamallakin su na gaske maulahumul haq na'am alalahul hukmu gare shi ne hukunci hukuncin gaske gare shi ne wato a ranan a ranan kiyama lokacin da za a mai da mutane ga baki ɗaya wurin ubangiji to babu wanda yake da ikon yin wani abu ko hukunci kamar yadda ya faɗa limanil mulkul yau lillahi alwahid alqahhar shine mai mulki darajanka sarautanka mulkinka ji da kanka gujirewarka komi naka ya kare a wancan mai faɗa a ji sai ubangiji tabaraka wa ta'ala jalla wa ala sha'nu liman al-mulku al-yawm ala lahu al-hukm wa huwa asra'u al-hasibin shine mafi gaggawan mafi gaggawan hisabi ga bayinsa wato me ma'anan wannan ma'anan wannan wato tashin alkiyama da hisabin nan da za a yi wa mutane ga baki daya manzon Allah ya ce ayi ni daya ne za a yi shi ga baki daya yini daya ne duk halittu fa tun an halicci adam zuwa qiyamus sa'ati kowa wane za a kashi baya za a haɗa mutane biyu yanzu misali za a ce ku goma ku zo a baku sa'annan goma goma don mu yi mu gama da sauri ko ba haka ba a can kiyama a'a kowa shi kadai za a kirawo shi a yi masa hukunci a kai shi inda za a kai shi a dawo da wannan a yi masa hukunci duk halittu har da dabbobi a ciki duk a yi ni ɗaya ne wa huwa asra'ul hasibi baya buƙatan calculator baya buƙatan tunani baya buƙatan komi da gaggawa za a yi hisabin nan a wuni kowa ya tafi da shiga harkan gabansa. Na'am, in aljanna ne aljanna in ko wuta ne wuta ne Allah ya kiyashe mu. Na'am. قل الله anan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaya wa manzo Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mushrikai quraishawa da suke taurin kai ne yake musu qul may yunajjikum kace musu kace may yunajjikum waye ne zai tsirar da ku min zulumatil min zulumatil barri wal bahr daga dufan ta tsarari kuma sarari kuma da dufan kogi wa zai ku wa zai tsirar da ku wato in wata musiba ta zo muku misali zulumat al-ard al-bar sune kaman ubangiji misali ya aiko da ruwan sama ko ya aiko da ruwan sama ko kuma ya tsaga ayi zinzal dinnan da khasif da masakh gabaki daya al-bahr shi kuma gharq ya halakar da su da gharq dinnan gharq din ruwa ko eh ha ba walƙiya ba walƙiya ai gharar dinnan ruwa irin ruwa ya haɗe mutum dinnan nitsewa eh wato ba a takaice dai gharar din a hausance kawai ma'ana ne take da shi wato ruwa ya haɗe su ga baki ɗaya ne kawai to to waye ne zai kubutar da ku daga wannan yace manzon Allah ya tambaye su in wannan ya zo musu idan halaka ta zo musu ubangiji ya zo duffan wannan sarari da na kogin nan waye ne za su kira a lokacin in wannan musiba ta zo musu waye za su kira za su kira hubal ne gumakan ne allata al'uzza da manat da makamantansu ko ko allah ne za su kira a yi musu wannan tambayan nan sai ubangiji yake tad'unahu tadarruan wa khufiya kuna masu kiransa kuna roƙonsa tadarruan masu kankan da kai kuma a koye ya Allah ka fukutar da mu daga wannan ka cire mu daga wannan daga azaba la inan jaitana min hazihi lanakunanna min shakiri idan Allah ka fukutar da mu daga wannan musiban za mu kasance daga cikin masu godiya kuma masu gode maka haka ne halin kafirai in ka duba kissa ta muslincin Ikrima ibn Abi Jahal Ikrima ibn Abi Jahal kamar yadda hadisai sun bayyana lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude Makka. Manzon Allah yace in duk inda aka same shi shi da wasu guda uku tare su hudu aka kashe su sai ya gudu. Ya gudu ya je kasan Sham can. Sai ya hakogi ya shiga kwale-kwale. Zai tafi wani wuri can ma har yanzu tsoron yana zuciyarsa. Da ya shiga kogin nan sai Allah ya zawo da wannan wannan amwashi din nan eh buga ruwa yana ta buga din nan igiyar ruwa din nan ta zo da kuma a cikin dare ga iska ga wannan sai su kafirai mushrikai ne fa a cikin girgin ruwan nan a cikin wannan sai sun ce a yanzu kan lokaci ne wanda ya kamata ku kankan da kai kowa ya kira Allah kadai gumaka ba za su fitar da mu ba ayi ikhlasi a cikin ibada sai shi ikrima yana tare da su sai yayi mamaki yace a'a abinda na gudu daga shi anan shi ake kira kuma ya tsirar da ni anan sai yace ya ubangiji na kankan da kai idan ka tsirar da ni daga wannan nayi alkawari zan je in saka hannuna akan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yi mishi mubaya'a kuma in musulunta sai Allah ya tsirar da shi kuma ya zo ya zo Madina yayi mubaya'a musulunci ya yaki har ya mutu shahidi Ikrima ibn Abi Jahal to anan ubangiji yana bada bayani ne wato kafiri duk da kafircinsa in ya shiga wuya da tsanani ba abin da ya sani sai Allah Allah ne zai kira shine ubangiji anan ayan da yake ya tambaye su bai bari ma su bada amsa ba shine yace qul qulillahu yunjikum minha wa munkallikar ya Muhammadu ka gaya musu Allah ne zai tsirar da ku daga wannan kuma daga cikin kowane tsanani ko cutarwa ko wahala ko azaba Allah ne mai kukutar da ku ba ma zancen kai kawo shikenan Allah ne zai kukutar da ku daga ita wallahi yunjikum minha min kulli karbin summa antum tushrikun sa'annan ko kuna shirka da shi wato lokacin da za a kun shiga cikin wahala kun san Allah za ku ce idan ka bar mu za mu gode maka da bautawanka da bin hanyanka da sauransu idan an kubutar da ku an tsirar da ku kuma za ku sake komawa cikin shirka summa antum tushrikun qul huwal qadiru sai ka gaya musu Allah shine mai iko qul huwal qadiru ala an yaqasa na'am fakartas Ubangiji ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ƙul ka gaya musu, wato ka gaya wa kafiran ƙuraisha wannan, huwal ƙadiru ala an ya fasa alaikum azaban min fauƙikun wa min tatikun, shi ne mai iko wanda zai aiko muku da azaba daga saman ku birbishinku ko daga kafa kasan kafafuwa karkashin kafafuwanku shine mai ikon aika muku da wannan azaba wallazi wallazi huwa qadir ala an yaqtalakum azaban min fawqikum wa min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a ko kuma wato ya rikitar muku da lamari a tsakaninku har ku zo ku rarrabu ku rabu a cikin ra'ayi ku rarrabu ku zama jama'a jama'a shi'an shi'an group group ku rarrabu kungiya kungiya ويلبسكم شأن ويذيق بأس بعضكم بأس بعض سأنن يتنتنا مكو عذابا ساشن كو إزوا ساشن wato wa'annan su azabtar da wa'annan wa'annan su azabtar da wa'annan Allah ya tantana muku azaban juna kenan wai zika ba'dakum ba'sa ba'd Allah yana cewa unzur kaifa musarrifu unzur kaifa musarrifu layati ka duba yadda muke sarrafa ayoyin mu domin su fahimta Bukhari yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da an saukan mishi da wannan ayan mala'ika da yace qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum yace a'udhu bi wajhika muna neman tsari da zakin ka ko da fuskanka wa min fawqikum shin sa'annan wa min fawqikum sa'a an yulbisa alaikum azaban huwa qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'udhu bi wajhika أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض يكي هذه أهون أو هذه أيسر وإنن إتكي ما في سوئي واتو يعني نسأري دا الله دا يجي وإنن آيا يرسل عليكم عذابا من فوقكم يكي يا أبنجي منا لمن سأري دا فسكك دا ذاتنك دا قورنك يكي أو من تحت أرجلكم يكي منا لمن سأري دا قوجنك دا أنفدنا أكم شيني يكي yace ne yake wannan ita ce mafi sauki ko kuma wannan ita ce mai rauni mafi sauki me yasa ya faɗi haka domin a wani hadisi na Abdullahi na Sa'id ibn Abi Waqqas yake cewa wata rana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun zo wucewa ta masallacin Bani Muawiya da mun zo wucewa sai mun shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar raka'a biyu ya dade mu mun yi sallah tare da shi ya dade a zaune da ya juye mana sai yace na roki ubangiji na abu uku na farko na roke shi kada ya halakar da al'ummata da da da ruwa da tsofan kada hailakar da su da irin ambaliya da sauransu Allah ya bani yace a tsaina ka hamun baka ita sa'annan na roke shi na biyu nake kada ya halakar da ummata da sana da da yunwa kada ya jarrabi al'ummata da yunwa kuma Allah ya bani ita bare jarrabi al'ummata da yunwa irin wanda an jarraba al'ummu da shi sa'annan na roke shi Allah ya ta'ala ba'sa ummati fi ma bainaha sai Allah kuma ya hana ni kada ya kada ya sanya fitinan al'umma ta ta kasance a tsakaninta sai Allah ya ce mishi a wannan bara mu baka ba to annabi yana da sani da mala'ika yace ni yake ya sauko da ayan nan wayal bisa wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd da yaji wannan yace hazihi ahwan aisar wato wannan mai sauki ne tunda dai yana da sani daman ubangiji bai bashi ita ba shine ubangiji ce unzur kaifa nusarrifu alayati ka duba yadda muke sarrafa ayoyi muke bayyana musu iri-iri mulkin Allah da jabarutin sa da ikon sa da iya zai iya aikata komai a lokacin da yaga dama kuma yadda yaga dama la'allahum yafqahun don su yi tunani su koma su zo su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma su ba su da hankalin da za su yi tunani da shi na'am na na na? E zaɓi na ƙarshe, e zaɓi na ƙarshe, na'am. ko koke ayan ko ba mu yi magana au yalbisa ba da kuma eh nayi to shikenan to bisa gaskiya kamar yadda malam shi ya faɗa yanzu idan ka duba al'umma ai fitintunun al'umma ga baki ɗaya a tsakaninta ne an rarrabu ga baki ɗaya wanda zai ɗauki makami ma wanda yake kashe su ma yana kashe musulmai din ne zai kema da sunan musulunci ne tsakanin mu gabaki da wannan yace wannan mushriki wannan yace wannan kafiri wannan yace ya bi wannan wannan yace kar ya bi wannan wato fitinan al'umma duk ta kasance a tsakanin mu ne kamar yadda ubangiji ya bada labari kuma abinda manzon Allah ya roƙa kada ya faru kuma an ce ba a bashi ba don haka muna cikin wannan wahalan nan har yanzu na'am anan sai ubangiji ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haq wato duk abin da aka gaya maka din mutanenka suka ƙaryata shi mutanen shi su waye su larabawa quraishawa din sun ƙaryata sun ƙaryata gaskiya sun ƙaryata alqur'ani da abin da yazo da shi gabaki daya sun ƙaryata shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kazzaba bihi wa qaumuka huwa alhaq amma sai ka gaya musu qul lastu alaikum biwakil ka gaya musu ni ba aiko ni wakili ko mai kula da ko ba ni abin da aka aiko ni da shi kawai in zo in iyar da risalan ubangiji na isar da ita na gaya muku abin da aka faɗa in gaya muku hisabin ku da wannan naku gabaki ɗaya na wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala qul kullu naba'in wa qul qul lastu alaykum biwakilin li kulli naba'in mustaqarr kowani labari da akwai lokacin sa duk alƙawarin da Allah ya yi musu akwai lokacin sa za a azabta ku za a tayar da ku za ku mutu ku zo ku haɗu a kiyama za a saka wasu aljanna za a saka komi da lokacinsa idan lokaci bai yi ba Allah ne bai ga dama ba ana jiran lokacinsa ne li kulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun da sannu za ku san wannan idan an tara su ai mun karanta ayoyin baya walau tare izu qifu ala rabbihim walau tare izu qifu ala an-nari da sauransu shine wannan wa sawfa ta'lamuna wato za su gani a lokacin na'am To, anan daman mumini yana da aikinsa da an umarce shi da ya yi sa kafiri kuma shi ma yana cikin bata da son kansa yana tafiya a ciki babu abin da zai hada guda biyun nan daman kuma an riga an yi gargadi da farko an ce kada a dauke su abu majibinta ko kuma abokan soyayya da sauransu ko ba haka ba sai wanda ba su yaƙi muminai ba a nan ubangiji kuma yana hani daga abu ɗaya ce wa izara aitan lazina ya fi ayatina idan kaga waɗanda suna kwatsawa a cikin ayoyinmu suna wasa da su suna fassara su ba da hannunsu ba ko kuma suna izgili da su duk wani abu wanda zai nuna ana wasa da girman Allah ana wasa da girman ayoyinsa ana wasa da sha'air nasa duk zai shiga cikin wannan ayan nan a da ne ko a yanzu ne ko a gobe ne duk zai shiga ciki kira ne amma manzon Allah wai za ra'aitan ladina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum idan kaga waɗanda suke kwatsawa a cikin ayoyinmu fa'rid anhum ka bujire musu ka bar su kada ka zauna tare da su wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taqud ba'da adh-dhikri ma'a al-qawmin hatta yaqudu fi hadithin ghairi wato kada ka zauna da su ka bujire musu sai idan sun kwatsa sun shiga cikin wani zance daban wanda bai zama wasa da ayoyin ubangiji ba tabaraka wa ta'ala an yi mishi hana hatta ya kudu fi hadisin ghairi amma wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu idan fa shaytan ne ya mantar da kai ka zauna tare da su to fala taqud ba'da adh-dhikra bayan ka tuna kada ka zauna tare da su domin wayannan azzalimai ne sun kasance azzalimai ne fala taqud ba'da adh-dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin bayan tunatar bayan tuna tuni kada ka zauna tare da mutane azzalimai wato su azzalimai sun zama azzalimai mene sun zalunci kawunansu kuma suna zalunci mutane suna caccanza musu abubuwan da sun zo da abin da Allah ya faɗa kuma sun zalunci alkawari wanda suka yi tsakaninsu da ubangijinsu tun lokacin alastu bi rabbikum ni ba ubangijinku ba sun ce bala kai ubangijinmu ne amma gashi da shari'a ta zo musu kuma sun bujire sun bari to anan sun zalunci kawunan su da wannan to anan yanzu a zamanin mun nan sai mutum yayi wani abu cartoon wani abu cartoon ko kuma wasu za su sa kayaki irin na addini sai su yi wasa da abubuwan addini sai a ɗauka wannan ya tura wannan wannan ya tura wannan a matsayin abun wasa ne abun dariya wallahi duk wanda ya aikata wannan ya gani ya ɗauka ya tura wani ya yi dariya a kan shi babu bambanci da wa'incan wanda suke kwatsawa a cikin ayoyin Allah suna izgili da addinin Ubangiji wannan abun kana gani ka goge wanda ya tura maka ka kira shi ka ce wane nan gaba kar ka tura mun abu irin wannan ka duba har a azumi suke wasa azumin nan ma yayi yawa ma sai a sa a yi wani abu na katun haka wani yana azumi wai ya sha ruwa ba kaki ruwa ba ya ce a ba damuwa ni bara son yi asaran abincin da na dafa na dafa miya mai da na saya nama kaza na saya kaza baran yi asaran shi ba Allah ghafurur rahim da sauran duk wannan wasa da ayoyin Allah ne yaushe Allah ya ce maka ka ci abinci don kai cafane baka so kai asaran cafane kake Allah zai gafarta maka in ka ci abinci ai ka fara ta haukan ka kwana 60 to ta ina za wannan kuma mutum zai dauka ya ji dadin shi ya tura wa wani gaskiya ba daidai bane don telefon din nan shaidani ne in ba a kula da shi ba akwai amfani da yawa a cikin sana alkhairi amma kuma akwai fitina da sharri mafi yawa a cikin sa kamar yadda Allah ya ce ya faɗa a giya ya faɗa a giya yasalunaka anil kharar qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin nas ba wannan kuma fihi mashakil wa ismun kabir duk da akwai manafi ma mutane ma duk wani abu wanda ya zama wasa da addini ne kai dan uwa musulmi an tura maka kada ka tura shi kuma a cikin shi zai zama wani shakarin jiya ya tura mun wani yana karatu ya koma yana kuka yana ifu wayyo wayyo limami ne fa har an dauke shi an cire shi waje daga masallaci wannan shine takawa saboda Allah ina zai zama wata kawa ai wannan wasa ne yana nan yanzu ma ina da shi to ai bai kamata ba duk wani abu a telefon an tura maka kaga akwai wasa addini a cikin shi ka goge shi ka kira wanda ya tura maka ce mishi wane wannan abun ba daidai ba ka daina shi anan Allah ya hani a wannan aya ayan baya yace wa qad nuzila alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghayri a wannan ayan kuma yace wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum ka bujire musu wanda ya tura maka ka hana shi ka nuna mishi wannan abun ba daidai bane hatta ya khudu fi hadisin ghairi sai idan sun kwatsa cikin wani abu zance da ba amfani to nan akwai wasu mutum kala hudu wanda an ce malamai sun ce ko da sun zauna ba su da laifi su ne misali ka sauka a hotel misali ɗakin ka da ɗakin wasu suna wasa suna izgalanci da addini baka da inda zaka tafi sai wannan ɗakin to a lokacin ka yi ƙoƙari ka kurfe kunninka in ka tsaya kana saurara ma a lokacin to wannan bara a karɓe ka ba bara a kama ka da wani laifi ba ko ko kana tare da iyayenka mushrikai misali suna nan a gida sun kulle kofa sun ce bara ka fita ba kuma suna nan suna ta zagin addini suna ta wannan da addini to a lokacin zaka yi biyayya ka zauna ko ka ji Allah bare kama ka ba da abin da da ka ji da saura akwai biyu ma sun faɗa ni na manta da su guda hudu ne an ce matakai guda hudu ne in ka kasance kana kusa da wayannan ma ana fada yawa a majalisar al'am misal ka hau mota kuna tafiya ka ka hau abun hawa mota ne jirgin kasa ne jirgin ruwa ne kana ciki mutanen da kake kusa da su kuma ita ba ta tsaya sai a tasha suna ta zagi suna aika suna aika in ka iya ka gaya musu su daina in ba su daina ba ko ka zauna baka da laifi ko ka ji abin da suke faɗa a nan bara a kama ka ba saura ɗaya in mun tuna ita ma za mu faɗa wayannan a mata in ba wannan ba to idan mutum fa ya ji ana kwatsawa da ayoyin ubangiji ana wasa da su ya zauna to da shi da wanda suke yin nan Allah ya ce innakum izam misluhum sa'an nan ka ka bujire musu ka ki ka bar wajen su kai da wanda ya aikata wannan duka ɗaya ne نعم فلا تقعد بعد القوم الظالمين فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين كذا كذا كزونا bayan ka tuna tare da mutane azzalimai sai ubangiji yace wama alal ladina yattaquna min hisabihim min shay babu babu wani abu daga hisabi akan waɗanda suke jin tsoron Allah ko kun sun kiyaye zama tare da waɗannan lissafi akan abun da suke faɗa babu komai akan su wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay wato wannan ayan mun saukar da ita ba akan mu'minai wanda ba sa son zama da so sai in ya zama hanyar tilas ko haka ba ba wani laifi akan su walakin zikra la'allahum yattaqun mun saukar da shi domin tunatarwa ne ga wanda suke jin tsoron Allah zai ƙara musu imani zai ƙara musu takawa zai ƙara musu kuma ya bayyana musu abinda Allah ya na so da abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala baya so na'am والذين اتخذوا سجنهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا فذكر به أن القرآن na'am تبطل لكم بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يوفق منها أولئك الذين أبصروا بالعذاب لهم شراب من قبلهم وعذاب أليم ana ubangiji Ubangiji yana gaya manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wa zarin lazina ta hazo dinahun la'iban wa lahwan wa garratun hayatun duniya, ka kyale waɗanda suka riƙi addininsu, la'iban sun riƙi addininsu abun wasa, ko sun riƙi addinin da kuke ciki abun wasa, wa lahwan kuma shagala da abin duniya, sun shagaltu da abun duniya akan addinin nan sun bar addini yake karabu da su ka kyale su. ka kaurace musu kada ka kula da su wannan kada ka kula da su ka rabu da su fa a'rid anhum wa zakkir bihi an tufsala nafsun bima kasabat ka tunatar da shi an tufsala nafsun wato kada tufsala an fassara ta da abu hudu an tuhlaka an tu'akhadha tujaza a kuma da an tufdaha kada a tona mata asiri kuma kada a tsare ta gabaki daya an fassara da abu hudun nan wa zakkir bihi an tufsala nafsun bima kasabat ka tunatar da shi wato ka tunatar da shi wata rai wato kafin kafin a kama wata rai da abin da ta aikata ko kafin a tona wata rai abin da ta aikata ko kuma kafin a halakar da wata rai da abin da ta aikata ko kuma kafin a tsare wata rai a gaban ubangiji da abin da ta aikata na'am وذكر به أن تسأل رسول لما كسبت يشي ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع wannan rai ba ta da wani majirinci bacin Allah ba ta da mai ceto bacin Allah laysa laha min dunillahi wala shafi wa in ta'dil kullu adlin la yu'khas minha sa'annan idan za ta yi fa za ta yi fansa dukkan fansa da duk abin da ta mallaka da duk abin da kake da shi take da shi bara a karba daga gare ta ba wa in ta'dil kullu 'adlin la yukhas minha kamar yadda ubangiji tabaraka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani za a dawo da bawa gaban ubangiji kafiri kenan zai zo gaban ubangiji sai ubangiji ya tambaye sa da kana da duniyan nan a cike da golagolai da zinari da komai a cike da ita da an ce ka fanci kanka zaka fansa zai ce eh ya ubangiji na zai ce ƙarya kake yi na roga tambaye ka abin da bai kai wannan ba ka aikata ba yanzu kana ci haka kai dauke shi a tafi da shi wuta shine Allah ya ce wa in ta'dil kullu adl la yukhaz minha babu wani abu da za ta iya tayi ta gabatar to don ta fanci kanta daga azabar Allah wanda za a karba babu hukunci ya riga ya kare yurfi juffatil aqlam wa rufi'at as-suhuf na'am wa in ta'dil kullu adl la yukhaz minha yace ulaika allazina ufsilu bima kasabu waɗannan wanda suke wasa sun riƙi addini abun wasa sun riƙi addini a sun shagala da duniya da abin da yake cikinta sun bar addini kuma rayuwar duniya ta ruɗe su wayannan gabaki da yace su ne waɗanda aka rike su ko kuma aka halakar da su ko kuma aka tona musu asiri da abin da suka aikata da hannayensu laika allazina ufsilu bima kasabu yace lahum sharabun min hamim subhanallah suna da suna da abin sha mai tsananin zafi kamar yadda Allah ya faɗa a wata aya yake cewa wa in yastaghisu yughashu bima'in kalmuhli yashmi alwujuh bi'sa sharab idan sun nemi ruwa na sha idan an ba su sun dauka sun dawo da shi kusa da baku baku baku na bakunan su za su sha kafin ya kai bakin su zai kona fiskan gabaki daya to Allah ya ce wa'annan wanda sun riƙi addinin nan abin wasa za a ba su abin sha mai tsananin zafi wanda zai kona fiskansu ya kona kuma kayan cikinsu ga baki ɗaya. Wani fiye sharawa min hamimin wa azabu na limun bima kanu ya kuma suna da azaba mai tsanani da abin da suka kasance suna kafirke da shi sun kafirke da shi azaba mai tsanani wannan duka fa duka wanda sakamako ne na wanda ya yi wasa da addinin Ubangijinsa, sawa'an ya kafirta da shi ne, koko sawa'an ya yi imani da shi amma yana wasa da shi bai riƙe shi ba yadda aka ce ya riƙe shi yana da azaba Allah ya kiyashe mu. Na'am. an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya musu kula nad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna shin zamu bauta wa wani Allah wanda barai amfanar da mu komai ba kuma barai cuce mu komai ba ko ko bashi da ikon ya amfane mu da komai ba bai amfani bashi da ikon ya cutar da mu da komai wa narad ala aqabina sa'annan amayar da mu baya zuwa digadigan mu daga musulunci bayan mun bayan Allah ya shiryar da mu amayar da mu baya zuwa kafirci رد على عقابنا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران مثالي ne kaman waɗanda shaidanu suka ɓatar da shi a cikin hanya yana mai ɗimuwa wato anan misali ne ubangiji ya buga musu yace kaman misalin wanda ya kafirta bayan shirya bayan ayoyin Allah sun zo mishi bayan annabi yayi mishi gargadi ya shirka misalin shi kaman mutum ne wanda yana tare da mutane suna tafiya akan hanya sa'an nan ya ɓace daga su hanya ta yanke da shi ya ɓace ya shiga cikin jejin na yana tafiya suna ta mishi ihu so ‘yan uwan nasa suna ta mishi ihu wane ina kake fa ga munan ka zo ka zo ga hanyar shirya ka zo nan muna kan hanya ka zo shi kuma baya ji ko kuma yana ji bai san inda suke ba ya ɓata musu cikin misalin wanda ya kafirta haka yake kallazi tahawatu shayatin fil ardi hayran kaman wanda ya shiga imuwa fa shaydanu suka batar da shi aka cikin hanya lahu ashabun yad'unahu ila alhudatina yace yana da abokai wanda suna kiransa zuwa shirya ka zo mana ka zo ga munin ka zo zuwa shirya ka zo mana ila alhudatina amma shi kuma baya jin su ya riga ya shiga cikin batan sa bare samu hanya so za su isa ma shi bai isa ba yana cikin tafiya har ya halaka ko kuma har wani abu ya zo ya same shi halakar da shi qul inna hudallahi wal huda kace musu shiriyar Allah ita ce shiriya wa umirna li nuslima li rabbil alamin ko ba haka ba kuma an umurce mu da musallama zuwa ga Allah ubangijin talikai wato kada mu bauta duk maganar nan a takaice Ubangiji ya ce wa manzan Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama ya gaya wa wa'innan kafirai, wato, za mu bauta shin za mu bauta in bar abin da nake kansa in jina kuma bauta wa abin ababen da ba za su amfanar da mu ba za su cutar da mu ba ababen da idan rana ma ta zo musu ko ne za ku ɗauka ku mayar da su idan suna son wanke ma ko ne za ku wanke su idan suna son wani abu za mu bar wannan mu bi mu kasance wato al-murabdu ala aqabina sa'annan mu bar shirye mu amayar da mu zuwa bayyakin mu wato kan diga digan mu amayar da mu zuwa shirka ko bata bayan Allah ya shirye mu kallazi stawata shaytan hayran mu zama kaman wanda ya bata a cikin hanya ana ta kiran sa kazo ga hanyar shari'a kazo kuma shi baya ji mu kasance kaman su a a shiriyar Allah ita ce shiriya bin gumaka bai kasance hanyar bi ba shirya Allah ita ce shirya kuma bayan cikin haka ubangiji ya umurce mu da mu kasance musallama lamarin mu zuwa ubangijin talikai wanda zai amfanar da mu ko kuma ya cutar da mu ko ku yana da ikon ya aikata akan mu ko ya ya aikata wani abu akan mu ga baki daya shine abin da aka umurce mu da shi na'am na'am kuma an umurce mu da mu tsayi da sallah wattaquhu kuma mu ji tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala mu kiyaye saba umarnin shi wattaquhu wa huwa allazi ilayhi tuhsharun ko kuma shine gare shi za a tara ku gobe ranan kiyama na'am وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون
na'am kuma shine wanda ya halicci sammai da ƙasa da gaskiye ba wa'annan gumaka wanda ba su da iko akan komi ba ba su yi komi ba Allah shi wanda ya halicci sammai da ƙasai da gaskiya shine an umurce mu mu bisa wa yawma yaqulu kun fayakun kuma ranan da zai cewa abubuwa ga baki ɗaya kun su kasance sai su kasance qawluhu alhaq wato yawma yaqulu alhaqa yawma yaqulu lil ashya'i kun fayakun kun fatakunu al ashya' zancensa shi ne zancen gaskiya faɗinsa shi ne faɗin gaskiya in ya cewa ababe su kasance suna kasancewa wala mulk kuma shi ne da mulki a ranan ranan da zai cewa ababe su kasance za su kasance za a ce mutane su tashi da kabura daga kabura za su tashi da kabura a tara su a kiyama za a tara su wannan shi ne zancen gaskiya kuma shi ne mai mulki a wancan ranan yau mai yin sur sai ya yi bayanin wannan ranar ya ce ranar da za a busa a cikin kaho za a busa wato an nafkatu saniya ko nafka saniya na mutane ga baki da su tashi su je wurin hisabi na عالم الغيب والشهادة mai sanin sirrin fake da kuma sanin bayyananne وهو الحكيم الخبير kuma shi ne goni kuma masani a cikin abin da yake aikatawa ga baki da a cikin mulkinsa وإذ قال إبراهيم لأبيه آخر وتتخذ أصناما آلهة إني أريك وقومك في ضلال مبين a nan kuma Ubangiji yana gaya wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam har ila yau ya tunatar da su a lokacin da Ibrahima, wato ya nuna musu wato, eh, eh, wato gazawar gumaka da suke bi da sun yi imani da su idan za su amfana da su amfani mutanen Sayyidina Ibrahima alaihi salam ya ba su labarin abin da ya auku lokacin da Sayyidina Ibrahim ya gaya wa babansa Azara. a tattakhizu asnaman aliha shin zakari zakari gumaka sune ababen bautawa ko oya ko kuma iyayen giji inni areka wa qaumaka fi dalalin mubin haqiqa ina ganinka da kai da mutanenka kuna cikin bata babayyananna ko mabayyana kana cikin bata inni areka wa qaumaka fi dalalin mubin wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard hakan nan zamu nuna wa ibrahima m- wato a- wato ma- mallakan a- wato a, zuzzurfan wato zuzzurfan a, mulkin Allah zuzzurfan mulkin Allah malakuta samawati wal ard wato haƙiƙanin wato sirrin sammai da ƙasai da hukuncinsa abin da yake sama abin da yake cikin ƙasa da taurarin nan da wu- da da watan ne da ranan ne da sauran ababen za mu nuna mishi wannan iko da isan ubangiji tabaraka wa ta'ala malakutus samawati wal ardi wal yakuna min al muqinin don ya kasance daga cikin masu sakankancewa masu yaqini kamar yadda sayyidina Ibrahim Allah ya nuna mishi daga cikin malakut da Allah ya nuna wa sayyidina Ibrahim shine iz qala ibrahimu rabbi arini kayfa tuhyi al mauta qala aw lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi Allah ya nuna mishi ayoyi baki daya don zuciyarsa ya tabbata ya kasance yana cikin yaqini to Allah anan sai ya fara ba da misalai wato wasu wasu malamai suna ganin wannan maganan da ya fita a bakin Ibrahim akan taurari da wata da rana dinnan wato wato wato wannan shi tunaninsa inna Ibrahim ne akan su a'a ba haka bane wato kaman jayayya ne gidali ne tsakanin sayyidina Ibrahim da mutanensa yana kafa musu hujjoji da dalilin ayan ayan da take take zuwa a can gaba Allah yake wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi to shi ne mai ubangiji yake faɗa nan falamma فلما جن عليه الليل كالكوكب قال هذا ربي na'am to falamma janna alaihi al-lailu yayin da sayyidina ibrahima wato dare yayi masa dare yayi duhu yayi masa sai ra'a kaukaban ya ga tauraron ya ga tauraro da ya ga taurarin nan sai ya ce musu shin wannan shine ubangiji na ba wai qala haza rabbi ba wannan shine ubangiji na ba a'a shin wannan da kuke faɗa wannan shine ubangiji na falamma afala qala la uhibbul afilin da wannan tauraron nan ya fadi ya zama babu sai ce musu la uhibbul afilina bana son wanda yake tafiya wanda yake gisha ubangiji da zai fita na lokaci kadan kuma ya tafi wannan ni bana bana bukatan sa haka ya ga ya mutanen sa na'am falamma ra al qamara bayan an gama tauraro zancen tauraro yace yayin da ya ga wata kuma ya ra'ashamra al-qamara baziqan yayin da yaka ya ga wannan tauraro ya fito ko ake cewa baziqin nan tauraro ya fito da ya ga da ya ga wannan wannan me sunan shi al-qamar wata da ya ga wata ya fito sai yace musu wannan shine ubangiji na yana so ya kafa musu hujja ne fa so mishi da kai da baban shi da jama'an nan da babban shi da sauran mutanen sa yana so ya kafa musu hujja yace musu shin wannan shine ubangiji na wazikan qala hadha rabbi falamma afala qala li illam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi adh-dhallin yace da kuma wannan wannan watan nan ya buya ya fita ya buya ya ya fada sai yace musu falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la kunan yace lalle wannan lamarin kan lalle idan ubangiji na bai shiryar da ni ba zan kasance daga cikin batattu mutane batattu har yanzu yana nuna musu cewa har yanzu wayannan abubuwan nan akwai abu a bayan su wanda yake sarrafa su wayannan ba za su taba zama ba za su kasance iyayen gigi ba ko abun bautawa ba sai ayan yake cewa نعم إني وجهت فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر أنا زوني tarin jama'a da su duk suna zaune wasu malamai sun ce wannan a lokacin da kafin ya balaga ne yana karami wasu malamai kuma ra'ayi mafi ranjaye a ya girma ne lokacin da ya girma ya mallaki hankalinsa ne falamma ra'a shamsa baziqatan to yayin da ya ga gana ta keto ta fita ta fita sai ya ce lalle wannan shine ubangiji na lalle wannan kan babba ne wannan shine ubangiji na falamma afalat da ta ranan ta fadi ta zama babu ita ma ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun ya ko mutane na ni na barrantu da abin daga abin da kuke shirka da shi wato su mutanen sayyidina ibrahim mutanen mahaifin shi da sauransu suna bautawa gumaka sa'annan suna bautawa taurari da rana da wata duk suna taura suna bauta musu amma sayyidina ibrahim yake musu inni bari'un mimma tushrikun babansa ne amma sunan wannan title ne da ake kiransa da shi wato karkatacce daga hanya azara din mutum wanda ya karkace daga hanya shine ana kiransa da shi amma mafi yawan malaman tafsiri sun tabbatar da cewa shi azaran mahaifi ne akwai riwaya da ta zo ana cewa azara din ba baban shi bane baffan shi ne shine mushriki a amma baban shi ne ai akwai ayoyi a suratul tauba da suke bayyana baban shi ne kuma akwai ayoyi a suratul safat da suke bayyana baban shi ne to dan haka wannan zancen azara mahaifin sayyidina ibrahim ne amma ba babban shi bane mahaifin shi ne amma wannan laqabi ne gare sa amma ibn jarir da makamantansu sun kawo cewa wannan azaran nan ba baban shi bane babban shi ne yana nan a cikin littattafan tafsiri amma kauli mafi rinjaye azara baban shi ne amma sunan sunan shi ba azara bane na'am Allah ya samu na'am na'am ah ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya ya abati inni qad ja'alni min al-ilmi ma lam yatika fattabi'ni afika siratan sayya ya abati la ta'budu lish-shaytani inna-sh-shaytana izuwa karshen su haka ne a can karshe ma haka da ranan kiyama da ubangiji hadisi yazo a hadisi da sayyidina ibrahim zai ga babansa duk da ya san babansa ya yana cikin shirka da ya bayyana yana kan shirka ya bar mishi addu'a da ya zai ganshi sai ya tambi ubangiji sayyidina ibrahim zai ce ubangiji kai mini alkawari baraka bakanta mini rai ba da nuna mun wannan mutumin nan mahaifinsa sai ubangiji zai ce ka duba sai ya ga an ɗauko uban an nufi wuta da shi wal'iyazu billah shi ne Allah yana bayyana a can da Ibrahim ya barrantu daga babansa wa ma kana astaghfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya yayi mishi alƙawari da zan neman maka gafara a ubangiji amma falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min ya barrantu daga shi babansa ne da gaskiya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shiga baki daya abinda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allahumma innaka afuwun